assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mu wannan ranar talata 22 ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai dan daidai da 25 ga watan 6 2019 a miladiya a yanda yanzu za mu saurari ci gaban a bayanin karamin waliyai wanda wannan shine zama na hudu wanda za mu saurari wannan a bayanan ne daga maulanmu a shehu usman bin shehu idris kusa jariya city أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأفلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ثبت ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله yanzu za mu ci gaba da karatun da muke yi a kan bayanin darajoji da karamomin waliyai waɗanda suka zo a farkon zamani kamin zuwan ɗuɗɗubul makatun wabar zahul mahatun maulana a shamar tijjani rasulanu yau za mu tashi kan wali na arba'in da uku in sun karatu mun yi da ukun da hudu za mu tashi na da biyar ne amma da haka za mu tashi na arba'in da uku shi ne babban wali a cikin waliyai babban shehi a cikin shehunai wato abu abdullahi kuma abu abdurrahman shi muhammad bin ruslan al-misri radiyallahu anhu abu abdullahi mu abu abdurrahman shi muhammad bin Ruslan al-Misri radiyallahu shi babban waliyi ne amma tare da wilayen shi sai ya riƙe sana'a da yake yi don ya zamanto ya dogara da kanshi ma'ana yar gurgalla sana kuma dogara da kanshi saboda sana'a in mutum na da sana'a ya huta zuwa roƙo a hannun mutane kuma ya huta tsayawa yana jiran a kamun haram ya ci in kana da sana'a za ka ga ta cire maka kwaɗayi in ma kai malami ne za ta cire maka kwaɗayi da ƙin faɗin gaskiya in ka dogara da abincinka yana wajen misali manyan sarakuna ne ko ko masu mulki ne sai sun baka sannan za ka samu abinci da harkoki to wani lokaci ko da sun laifi ba ka iya gaya musu gaskiya ba tunda za ka yi tunanin ka faɗa abincinka garinka zai watsi to sai ya rike sana'ar shi shi muhammadu bin bin rasulan algalanhu amma dinki ce tela dinki wannan dinki wannan kuma komin irin aikin da kace maka komin girman aikin komin fadin aikin zai ce shi dai kai ƙarin shi kawai dirhami ɗaya ne to da karama komin girman shi kuma a nan zai yi maka riga ɗaya kullum yake yi komin gajeren aiki ne komin ƙaramin aiki ne ko ba aiki ne riga ɗaya kawai amma kuɗin aikin shi dirhami ɗaya dirhami ɗaya idan ka ba shi ɗinki ba zai karɓi ko kwamma ba sai ya kammala in ka zo karɓa ka ba shi dirhami ya baka riganka idan kai sa'a ka ba shi ka koma gida za ka riganka lafiya lau in ko ka ba shi ɗinki kuma sannan ka ƙi ba shi kuɗi ranar ka zo karɓa da Allah a karamu kalla a bani rigar na ina cikin uzuri ne idan na samu dama zan kawo in dai dama kana da shi zalunci ka ƙi bayarwa kana ne ka hana ne to sai ba ka rigar sai ka je gida sai ka yi ka yi gasa riga sai ga wuyar rigar ta ta haɗe wuyar rigar sai ka ta haɗe kawai ta manne wuyar rigar sai ka ta haɗe ta manne kawai ta ɗinke ko gaba ɗaya kawai ta manne kawai ko ƙasar rigan inda tattalin za ka zira sai kawai duk ta manne wani lokaci kuma in gaba ɗaya kawai ta warware ko gaba ɗaya riga ta warware da ke sai yadinka haka dole ka dawo ka bashi dirhami ɗaya kana bashi kuma in ka koma sai ga rigan ta dawo daidai sosai kuwa inda tawarware ne sai ta koma daidai inda kasan rigar ne ta haɗe sai ga ta buɗe in waye rigar ne ya manne sai ga ya buɗe shi karamin shi kenan rigirigi kamar da anan kusurfa an yi waliye da yawa akwai wali da aka yi shi abdurrahman a ɗafsunaji mai gyara agogo da galanhu haka shi ma wali ne ga kanzi amma kuma saboda sa hijabi sai yana sana'an gyaran agogo sana'an gyaran agogo kuma shi ma ba tsada su kawo kawai sai a gyara masa gaje ga tafi to in ma an ma an gyaran abin ya tsira agogon ya ji gari ba zai gyara ba misali to kawai sai ya karɓi agogon sai hure kawai ya hure sai baka shi kenan ya tashi kenan haka an yi wali a nan kusa faɗin dai mai gyaran keke shi kuma shi mal ahmadu baka nake radiyallahu anhu shi ma an kawo gyaran keken alhamdulillah in ya gyara ka tafi in ba ya sa ba ka gaba ta yi ba ka ƙara dawa da ita ya ƙara dubawa ya ƙara gyarawa ya ba ka tafi a jiyan in ba ya sa ba dai ba ta gyaru ba ka dawo da ita in yi na uku ka dawo da shi a na hudu shi sa kafa kawai lokacin kike irin rufulan ne wanda bai san rufulan ba kamar yanzu a ce kike fonis rufulan ne aka canza ta koma sabon da zayan ta koma fonis rufulan ne aka canza tsarin ta koma fonis to misalin a doron aka gyara ka gyara mutum sai sa kafa haka ko kafa ina tsaye sai sa kafa shigo sai daga jijiyan sai jifa da ita duka zai ce ko je ka ɗauka in za ka fushi su nawa da je ka ɗauka ba komai ta gyaru kuma daga nan irin wannan gyaran dai an gama da shi kenan in irin wannan lalacewar ne to shi kenan ta ta gyaru an wuce wannan sai dai wani abin da ban ba irin wannan matsalan ba misali in tana tsinka ne an gama da wannan misali tana langane an gama da wannan madinkin jiki ya san tsinka ya san langa da sai muke kan wali na arba'in da hudu a wannan littafi mai suna jami'u karamatul auliya jami'u karamatul auliya amma wancan wali da muka yi bayani shi muhammad bin rasulullah radiyallahu an ce mata bi misra ya yi wafati a misra ne hijira na shekara ɗari biyar da casa'in da ɗaya shekara ɗari biyar da casa'in da ɗaya waliyin nan tela sai wali na arba'in da hudu shi Muhammad al-Hisar al-Magharibi al-Fasi shi Muhammad al-Hisar al-Magharibi al-Fasi radiyallahu anhu kana min kana min awliya illahi al-kibar wannan ya kasance yana daga cikin manya-manyan waliyai wanda aka yi a cikin wani al'umma na al'umman annabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama shine ma aka ce kala sayyidi muhyiddin shi Muhammad bin Arabi al-Hatimi radiyallahu anhu bin Arabi al-Hatimi yace wata rana ya je da martaban shi da mukamin shi yace ra'aytu al-arsha qad jala Allah lahu qawaiman nuraniyatan la adri kam hiya yace wata rana Allah ya yi min hijabi na hango al-arshi al-arshi nan da ke can gaban saman bakwai yace na hango al'arshi sai na hango kafafuwa na al'arshi amma a lokacin ban tsaya na kirga na ko guda nawa bane amma shi tijani da radallahu ya faɗa a cikin jihar mani yace al'arshi yana da kafafuwa ne kafafuwa guda 360 daidai adadin kwanakin shekara 360 kuma kowane kafa ɗaya ya fi duniya faɗi da girman ninki dubu sittin to shi ne bin arabi alhakim ya ce sai na hango al'arshin da wannan kafafuwa sai na hango wasu tsuntsaye suna ta kewa al'arshi suna dawafi wasu a ciki mala'iku ne wasu kuma a ciki mutane ne waliyai na wannan duniyar suke da martaba suke da can suke dawafi tare da mala'iku yace sai ya hango wani tsuntsu yace wara aitu tuyuran hasanatan tadiru fi zawayahu fara'aytu fiha da'iran min ahsan ad-duyur fa sallama alayya fa utiya li bi an akhudhu suhbati ila bilad al-mashriq wa kuntu wa kuntu bi madinati marakish hina kashafa li an hadha kullu fa qultu man huwa ila li muhammad al-hisar بمدينة فاس سأل الله الهدى إلى بلاد الشرق فخوص أم أكا شي بن شي محمد بن عربي الحاكمي رضي الله عنه يشي suna hango tsuntsaye suna ta dawafi a cikin tsuntsayen nan suna hango wani guda daya a yanayin haske biyu ya fi su haske ya fi su kyau sai wani tsuntsun ya birge ni kuma da ke dawafi shi wani tsuntsun da ya zo daidai ni daidai wajena sai ya tsaya ya mun sallama ya gaishe ni da ya gaishe ni sai ki tambayin sauran mala'iku da ke wajen wannan tsuntsun fa daga ina wane ke na wannan tsuntsun wani mala'ika ne a tsaye ba mala'ika ba ne mutum ne shine shehu Muhammad al-Isar ai a duniyan ku yake a yammacin duniya a garin Fas Fas sana Allah min kulli Fas Fas garin shehu Tijjani kenan to anan ne shehu Muhammad al-Isar yake sai ce sai aka samu ilhama kan in roƙe a bani shi in aka bani shi in zo da shi nan duniyar mu kan sai shi ma wannan dan garu ne dan fas shi ne ya roƙi Allah kan Allah ya kawo shi wannan wajen shi ma ya dawafi a al'arshi tare da mala'iku in kana so an baka shi ka je ka riƙe shi ya zauna a wajenka tsakanin kwaye kwaye ɗauko shi kuwa ya zo da shi nan bai can an yayi hijabin sai tashi ya shiga fas ina tambaya na gidan shi mamu da fitar aka nuna mishi gidan shi mamu da fitar ya ce je ka roƙi Allah ne akan wani abu yake kware kuwa na roƙi Allah akan Allah ya kai ni al'arshi ɗin ɗawafi na kwanta bacci kuma an kai ni ɗin ya ce kware kuwa na ganka muna roƙi a bani kai ka bauci muridai na kuma an bani sai Muhammad ya tsara ila kasan Ibn Arabi al-Hatimi Ibn Arabi al-Hatimi ne bina hatama Allahul wilata fanta har ilaina falatan yaqulu liman ba'di wa ma faz bil hatim allazi li Muhammadin wal ilm illa ana wa hadi har yanzu waɗanda waɗanda suke inkarin shi tutan har yanzu na ta shi tijani ba shine hatimul awliya ba ai Muhammad bin Arabi al-Hatimi shine hatimul awliya saboda martaban shi dama ka za da wani da wani wani ya fuwa ne a yi ko na ƙarar na kasa ɗin wani ɗin ya kai wani ka san darajar yi ba ɗan kaɗan ba ne sun da har ake haɗa shi da babban wani ɗin wani ya kai wani ne da wani don ai wani ya yi gwaninta ne ga wani ɗin amma kai zuwa duka faɗi ne kai ne kamata ka ce da kai da wani ɗin wani ne ya fi ni yanzu a maka ce da shehu wani da shehu wani wani ya fi wani a kai ne kace da kai da wani din ta takaice wannan tarihin ya nuna mana karamin waliyan tukun da farko kuma abin da kike ƙara ganewa shi shi tijjani da jalanu namu haka shi ya ce a bar maganan karama a bari sai an je lahira za a gani gaga wannan wali ne wanda wasu ma ba su san sunan shi ba shi Muhammad al-Hisar amma ga irin matsayin da yi har yanzu al'arshi ɗawa fi da mala'iku to ya kake zato inda a ce shi tijjani ne ya rubuta a jawahar ma'ani ya ce ya je sama ya ɗawa fi da mala'iku ga abin da ya faru sai a ce ya yi kaza kaza to ga wani can wanda ibn arabi a hatimi ma ya ɗauko shi waɗannan hadimin shi ga abin da ya faru littafin jami'u karamata lawal ya yi sufulin farko shafi na ɗari ɗaya da casa'in daidai an ji wannan zai wali na hamsin da biyar shi kuma again shehu muhammad ibn ahmad bin ibrahim abu abdullahi alƙurashi alhashi shehu muhammad bin ahmad bin ibrahim abu abdullahi alƙurashi alhashi in kuma kana so ka takaita da su ce muhammadu alƙurashi alhashi shi muhammadu alƙurashi alhashi kawai shi Muhammad al-Qurashi al-Hashimi an gane to shi gona shi karaman suna da yawan shi karamomin shi amma a takaice ga sunan kamar haka na farko a ran da yi ga alaman shi kawai ya neman yadda Allah kawai ke yi wani harkokin duniya matsalolin nan sun fita a ran shi daga Allah kawai ke nema kawai yardan Allah kawai sai dai tare a masallacin shi kawai yana ta ibada yana ta ibada yana ta ibada in yi nafila dama da rana azumi yake in yi kiyamul layli yana nafila yana nafila ya salati ya salati ya salati ya istighfari ya qur'ani kawai ba dare ba rana ibada yake ta kawai ya koma ga Allah kawai dan kari inni zahibu ila rabbi sai hadin dama can talauci tana sa jama'an gari suna raina shi kasan talauci shi giya ne kuma iliminka balla su ba gaba da kuɗi ta cewa wani gari ta talauci da mishi yanzu kuma ya faɗa faɗa ya ta ba to kawai da yi haka ɗin ma kawai zama ba duniyan baya kawai gaba ɗaya kawai kawai tare a masallaci kawai da ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi yana ibada kawai da rana iri iri sai wata mata ta zo budurwa sai tana share masallacin ki ce daga na ce ki sai na zo muka hidima ne ki da ziki bana so ki ni kuma na zo muka hidima ne kuma sai na yi maka wani hidima ta kama share masallaci ya ɗauko bulala ya bi da zai zane ta yana zuwa gaba da ita zai kuma tare ki da ta canza tsohuwa ta kubu ta kuma tsohuwa ta kubu da tafiya da ƙyar da ƙyar sai ce to ban gane ki ba da ce ai ni ce duniya ka manta Allah ya ce min in girmama mai girma Allah in guje ma wanda ya guje ma Allah mutum da yanzu ka ta wajen Allah sai na zo maka hidima cikin ni kuma ba na so cikin ni kuma sai ne maka Allah ya ce in hidima ga wanda ya guje min kuma in wahal da mai nima na mutum daga ran nan harkokin tafka kuma buɗe mishi ba wani abu na matsala na kuɗi ke tasowa ce bai buge shi ba amma kada ka irin na wani wani matashi wannan kusa aka yi shi wani lokaci can zai yi ce shi ma zai wuce da duniya yanzu wuta ta wuta ce shi ma zai waɗi ne daga wani wai baro shi da duniya yanzu da ya shiga ɗaki wa shi zai halwa ya gari kuncin ƙaruwa yake ke kai sai ya fito ai da gaske ne kawai an gurje wurin duniya ko an gurje mata kawai wannan kuma sai aikin manya kai ko yanzu kana ci kana sha kana da mata kana da 'ya'ya eh ga harkoki ga rashin lafiya ga karatu ka ce ba ranka da kuɗi in ba ranka da kuɗi ta gwada ke aure in ka ɗauko mata cin tashanta tufafinta yana kanka to wala ka bari da shi domin zina zamu namun jamala ne kai karatu ke sana'a ka samu kuɗi ka ɗariƙa sai ka zama wali insha Allah ina daga cikin karamin wannan shehu Muhammadu Qurashi al-Hashimi karaman shi na biyu ya yi niyyar zai je aikin hajji ya je garin madina yin ziyara ya je filin badar bin ya gaci shahidan badar a wajen sai cimma wani mutum yana ba da bashi wai shi a zai shigo dole duk wanda zai filin badar sai ya karɓi bashi a wajen shi amma bashin ya yadda karɓa ko nawa ne amma ba za ka bara ba suka haɗu a garin maka shi mawar ƙura shi alhashi ya ce shi baya so ya ce shi masu ya bashi ya karɓa a taƙaice dai ya matsa mishi ya karɓi bashi ya ce ba nan za ka bani ba sai mun je cikin garin makka mun haɗu sannan sai ka biya ni shi gwada ya karɓa mutum da zama ba shi da duniya yana karɓa sai ga mabukata sai ya ba su kwana ɗaya shi kuma wannan kuma wanda ba da bashin jiya sai kuma ya zawo ya cako mai shi mamar ƙurashi alhashi ne wai ka biya na bashi na ito yin bashi ma ban baka kai ka ce ka matsa mata in karɓa kuma ka ce ba zan baka nan ba sai mun haɗa maka ai ban kaɗai ka ba bashi ba kuma sai ba tambayi kowa ba sai ni shi kai dole ne sai ka biya na bashi na dole sai ka biya na bashi na ana cikin haka kawai mamar ƙurashi alhashi ne ina waigawa sai wani balarabe kawai ya kai ba shi jikan kuɗi ya ce ungo kawai biya shi abin ya ba shi kuɗin shi ya ce daga nan sauka lafiya sauran kuma ƙara ba ma al'umma ya ga hannu na kawai a miƙo ko ga hannun balarabe hukun balarabe an ba ga jikin ba gaba ɗaya yana kuma bayar ba kawai ba ƙara ganin shi ba shi ma mu da ƙwarashi alhashimi da jalala kuma tare da wannan karaman nashi kuturu ne kuturu ne sai mawar gwada shi kuturu ne eh irin ma mai ruwan nan ran nan sai tara muridan shi ke ce ina so za mu karatu Allah kai mu gobe kuma za mu karatun ke shi ya kamata kowa ya azumi da saboda kan mutum ya ce mun yana tunanin zai koma gida ya ci abinci za a yi karatu mai amfani kuma ya ɗauki hankali to gudun kan wani ya rika tunanin cewa yunwa ya dame shi to kowa ya koyi abinci yau a gida mai kyau ya sahur kawai gobe tashi da azumi haka shi kenan kawai an maganin yunwa ko da shi kenan ya ce amma duk wanda ya je gida an zai girkin to ya tambayi yan shi a cikin ya na mace ya tambaye ta wani girki take so a yi misali in ta ce shinkafa ne to shinkafa ba ka yi in ta ce tuwo ne ta yi tuwon ta ce tuwon shinkafa ne misali ta ce sakwara ne ta ce doya ne ta ce dankali ne ta ce sanafir ne ta ce dan wake ne ta ce fate ne ta ce ko ta ce dambu ne ko da ta ce dai kawai to shi kawai za a yi kawai misali wannan uwa ko ba gida tambayi matar shi wanda bai da ƴaƴa mai ƴa kuma ya tambayi ɗan shi a cikin su akwai wani ba Allah shi kuma a cikin muridan ya tambayi ɗan shi to yace yanzu yau a gidan da muke so me kike so a dafa abu ne ce shi za a yi sai ce ni ga za a yanzu ni ba magana abinci ke gabana ba ni da akwai abu ne abu da nake so me yake so da ce kawai ina so ka daura mu aure da shi Muhammadu alƙura shi alhashimi rige-rige ta ce shi nake so kawai kuma alhani a yanayin shi kuturu ne na gaya muku ba wata bazawara ma za ta sha'awar shi balle budurwa balle balarabiya ya ce kin ko san sufar shi kuwa take na sani mana ita shi kenan ne da izini na baki shi alkama gaba shi gonan gaya mishi gari ya yi zai gaya ma shehi da abin ɗin shi ta ce ya ce to anya ta ku san sufa na kuwa ya ce duk ta sani kuma ne mata bayan ta ce dama ta sani ya ce to shi kenan a takaice aka ɗaura aure da ita da shehin da aka ɗaura aure ya zai shigan ɗaki dama ta sashi kuturu ne kuturu mara yatsu kenan fa ba yatsun hannu dama da hagu ba yatsun ƙafa dama da hagu ga kuma ruwa na gangara ya zai shigan ɗaki ya zai shigan ɗaki a kawo shi irin yadda yake ta gan shi abokai suka koma shi zai ciki bai je bayi wanka bai je wanka ko sai ya rikida ko sai da saurayi kyakkyawa balarabe sana yana fitowa su gan shi ya taɓa ado sai ta sa gele ta rufe idanta a zatanta ba mijinta ba ne sai ya ce ai ni ne angon naki ni ne mijin naki sirki ta aka kada haka ta ce saboda ina tunanin za ta fi sha'awa na a haka tunda wancan sufan ba sufanin da zai daidai da zama da amarya budurwa ba sai ce ai kuma irin wancan zaman da irin wancan sufan da kake da shi a haka na ganka kuma a haka na sanka kuma a haka na soka kuma da shi nake so marayi da kai dan ɗari ita na yadda rika zuwa miki a sufan saurayi ɗin kyakkyawa amma an zan fita in koma ma mutane a sufa na mummuna ta ce a irin yadda kake zuwa mutane ni ma ni ma za ka zo mu gaji matan da inda zina ta ɗaura aron ma ar tabu za a yi ga wacce za ka ba ta ar tabu za a yi balantana ta ce ta nema ta tana so kuma ga aka yi suka sami ayi masu albarka suka sami manya-manyan waliyai fiye da goma sha bakwai kuma duk waliye ne sai Muhammad Qurashi al-Hashimi karaman shi na hudu wa kana min ayani mashayihil magharibi wa misra ra'a rabb al-izzati bin nawmi alf marat yake ra'a rabb al-izzati yake ya ga Allah ubangijin girma ubangiji mai girma a bacci alfarsa sau dubu ta da irin wannan karamomin na waliyan da ba tijjani ne ita shi tijjani ya ce sai a ce ko a ce shi tijjani bala sai a ce shi shi wani faɗa sun gawar mani ya ga ubangiji a bacci to ɗaya ma to ga ƙananan muridan ita can ƙanana kuma shi na can baya da abin da Allah ya ba su da abin da aka ba a ƙaramin hakimi ya kuma babban hakimi ya kuma sarkin waliyan gaba daya wato da shi alam shi baya yake ya ga ubangiji da bici hasso dubu to ba wani abu ne mai damuwa ba a wajen masanin ilimi domin qur'ani Allah ya bayyana cikin qur'ani fillah fillah Allah na cewa mu'minai in an je lahira aljanna wujuhun يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دم مني ذات الله أبتشي آه ذات الله الجنة أن الجلاهرة za a ja su daga aljanna su je fada Allah su ga Allah aka ce da juma'a wani kuma mai ƙarshen daraja zai je a kullun su ɗaya wani kuma mai girman daraja zai je a kullun su biyu safe da yamma wanda kuma cikin daraja a nan za su tare innal muttaqina fi jannatin wa naharin innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin arrahman su manyan waliyai matsar Allah a can ma za su tare kawai gaba daya maq'adi sidqi fadan Allah kenan inda malikin muqtadirin wane ne malikin muqtadirin Allah ta arrahman Allah mal qur'an خلق الانسان علمه البيان kaga annan abin da kake da gane in dai kowane musulmi mumini in je lahira zai ga Allah azza wa jalla a fada Allah kowane musulmi mumini anan wajen ya shigar da mu kenan da ni da kai da duk wanda shi musulmi ne ya da Allah daya ya da annabta annabi sallama don dai dukan mu yamo yamo hakkai muna da wannan daraja za mu ga Allah a lahira ashe waɗanda suka fi mu da an fara nuna musu a duniya don gan shi a bacci ai sun za mu gani shi ne saboda sun fi mu daraja a wajen Allah mu wa sai mu jira za mu je mu gani ba shi kenan ba me na kana sa kuma ƙarya ne wali wa da sai Allah bacci kace ƙarya ne alamin tsoron Allah da shi ba ɗaya bane ya fi ka ilimi ya fi ka tsoron Allah ya fi kusanci tsakanin karshe wajen shekara dubu tsoron harbar izzati alfa faratin fin nauni karam shi da hudu kenan shi wa muhammadu ƙwarashi alhashi da dal'ani da da shi faran da ya faɗa haka haka ce a bacci ya ga Allah mai masu inkarar na zagari ka ji ma abin da suke cewa to rashin sanin ilimin ɗariƙa yana ƙara cutar da mafi yawancin wanda ba su da ilimin ɗariƙa mukamar imani in za mu sa wannan bayanin na waliye ɗin don ya taimaka maka misali kamar wannan kasan din na san su amma in ban gaya maka ba ila ka kuma ba dole bane ka san su eh ni na sallar tashi misali tinti ne ila ka kuma ba dole bane ka san ta ila ka kara za a iya kace misali qawaidi ahlari ishmawi iziya risala qudbi darshi dan ashirin askari mutasar buhari musulun nan ka fi ido misali nan ka fi nazari baka na zuri a shafin manyan littafin sufaye kuma kaga in baka nan baka na zuri a littafin sufaye ba dole ba ne ka sa irin ilimin nasu kuma ko da fannin lirabi ne baka da ido a kai kuma ka kiyar da haka yi za ka ce ka san lirabi ko fannin hisabi ne baka da shi kuma ka kiyar da haka koya ya za a saka layin masana ilimin hisabi eh balle ilimin aufaku ko aflaku da sauran fannoni haka ilimin sufa yake kuma abu ne wanda yake da a bayyana yake in dai ya in dai ka yarda Allah ce wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira ran tashi kiyama za ku cikin mumane suna cikin ni'ima ko sun ga zatin Allah amma annabi ke faɗi a cikin hadisi kowa zai ga ubangiji bacci kamar da kowa ke ganin wata a sama ma'ana ba wanda zai kare ma wani to kai kayan da za a gan shi to kuma kai ka sa akwai malaminka su malaminka ya kenan eh da kai da malaminka wa ke gaban wani kai karatu qur'ani misali tun daga alu an ba shi ka sa gaban shi haka haka sauke ko tun daga an ba ta ta haka sauke to a ganin kai da shi wa wani eh to koda da shi da ka ce kai sai rana daya za a ba ku wani abu da ba ku ba su ego kenan ai a ce bai sa a ba shi wani abu ba da ya haka tare da kai to balle malamin malamin malamin naka balle wali balle kudi bi balle gausi balle kudi bin makatun abar zafal mahatun malama shamar tijjani da zalanun ai duka mun yadda akwai aljanna ko duka mun yadda akwai wuta kuma fi yawanci ba a gani sai an je lahira amma akwai waliyai da aka mun aka yi musu jabi ya ga aljanna a bacci ko wutan a bacci wani ma su zansa a bayyane ai daraja ne daga daga ƙarfin zuciya ne har wani ma ya fake ya ga ta kamar kiyama ta tsaya duk ga kullu kuma yana faruwa ai da ƙarfin imani ne ko da na wani ya fi na wani sura al-imanu yazidu wa yanqus man na karuwa iman na raguwa yazidu bil amal yana karuwa da karuwa aiki wa yanqusu bil qisanil amal yana kuma tana saboda rage ayyuka to wasu na manyan mazaje ne kullum Allah ke zuciyarsu kai kuma kullum naira ke zuciyarka na za ku ga daya abin da za a ba su ba zai yasu kai ma shi za a baka ba yana daga cikin ranar wannan shi wannan wali shi Muhammad Kwarar shi alhashimi abin mamaki wa min karamati annahu lamma tuliya bil jizami fi badanihi kana fi awqati salati yazab anhu al bala'u fa yaudu sahihan fa idza faraga min salatihi ada kama kana kuturu ne tsantsa amma da zarar su sallah ta yi sai Allah ya bashi lafiya koma mutum lafiyayye ya sallar su bashi lafiya lau sai ya kammala sai kututun ta dawo da azhar kututun ta wuce ya koma lafiya lau in ya sallama sannan ta dawo haka da asar haka magarba haka isha'i haka ya rayu ashe mukami ne ashe martaba ne rigirigi karaman shi na shida wata rana aka ce ya tashi zai je tafiya annahu ja'a maratan ila sahili li adi wa ma'ahu qasdallani ولم يجد سفينة فأخذ بيده ومشى على الماء وترانا يا ذو ذي تفيا شي شيخ محمد قرشي الهاشمي رضي الله عنه tare da shi akwai muridai shi shehu muhammad alƙasallani wato wanda ya sharif wanda ya sharhin wanda ya fatahul bari sharhin sayyidul bukhari wanda ya fatahul bari sharhin sayyidul bukhari to muridin shi ne dan gari aka zo za a hauta ko za a tafi aka ce ba jirgi sai kama hannu kasɗan lani kuna haka kuma sai bismillah kuma sai kama hannun shi kuma suka taka ruwa tap tap tap ka sa tafi akan titi aka suka suka ratsa teku na ƙarfin ikon Allah ashe Muhammadu al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu anhu garamin shi na bakwai wata rana ya gaya muridan shi gaba daya to lalle ku shiri duk wani shigarin misalan nan in yana sa kanshi da zaman lafiya lalle ya bar misira domin Allah zai kawo bala'i a ranar kaza ga watan kaza za a kawo alloba kuma za ta banna akwai wani ban Allah malami ne limamin garin iraki na wancan lokacin faƙala a wahayin ilaihi sai ce kaji kaji abin da muhammadu shi a hashin yake a misira wai an ce za a kawo annaba wai a bar misira gaba daya ana mishi wahayi ne an mishi wahayi ne shi annabi ne babbala ga ƙwarashi sai sai muhammadu ƙwarashi ya samu labarin ta don ya ne shi faƙala ya ce innahu la ya tsali ulul mambara ba a da ha take tun da faɗa wannan maganan to bari ƙara zuwa ko yi shiga masallaci ba balle haye ga mambarin da yake hawa ya hudu ba a ranar ya mutu kaji in tarin wali Muhammad Qurashi al-Hashimi ya sa babban limami na gari na Bagadada ya mutu a ranar kaga da badan karama na shetu jana ba da hakuri da yafiya amma sai gane shi kin sun wuce karama shi na takwas baiti wasu allaban ya tafi wa min annahu nudiya maratan annahu yanzil bi ahli misr bala'un fa qala ay qaw hadha wa ana fihim fa qala khuruj min bainihim fala budda min wuquhi farad ila sham fa nazal fa nazal bihim ma nazala shi Muhammad Quraysh radiyallahu anhu yana sham yana misra sai aka ana ga mishi dai ranar kaza ga watan kaza dai za a karfakar da bala'i annoba ya bar garin to shi ne da aka ce mishi haka da ya hatifi ya gaya mishi haka da hatifi ya mishi bayani ita yanzu annoba zai sauko daga sama zuwa garin nasara kuma hannun ina cikin garin ina garin a ce ba albala'i zai zo ai da muna gari bala'i ba ta zuwa a turo hatifi a ƙara gaya mishi to maza maza dole fa kabar garin don Allah ya kadara makawa ba ku ta kota daga nan sai sai sai bagarin ya koma kasan Sham Syria shi mamar gore shi alhashi irin su ma in suna gari ko ƙasa bala'i ba ta sauka sun sun bar ƙasar yaya kuma kuɗi na tijjaniya ya kuma shi tijjani a ke shi ko yana da rai ko baya da rai ko bala'i ana ɗauke su karamin shi na tara sai ma da shi alhashimi haka manta shi ne yawar matan nan fa kyakkyawan nan budurwan nan da ta nata take shi take so to ta nan ta ɗan ta je bayi ta je wanka ta dawo ta san ɗakin ba kowa sai mijinta ba kowa sai mijinta da ta dawo kamun ta shigo ɗakin sai da alama magana mutane biyu ana magana ana magana sai ɗan dakata sai ta ji tukun sun yi sallama ci da shi kenan na baka lafiya na baka lafiya kuma ta gaba wanda ya fito ta kofar ɗaki ne ta sallama ta shiga ta na ji kuna ta magana kamar kuku biyu ne da kai da wane ne ta yi sai da na hannun ne alaihi salam shi ne ya zo nan shi ne kan itacen zaitun ita ga wannan zaitun shi ne maganin ciwon kuturtanka ya amfani da shi inda cewa ka je da kai da zaitun ɗinka ba da bukatar shi ba na bukatar wannan zaitun ɗin shi Allah da ya halice na haka yake so ya janna haka sai wani ne zan zaɓi nawa in ci ga ni wanda nake so ni kuma Allah ya gani Allah da ya kawo wannan sufa yace haka yake so ya gashi da wannan sufa sai kuma shi ya canza kuma a ci shi ga inda shi kuma yake so Allah ya gaishe mana Allah ya yawo shi kuturu da shi mace mai yanzu yana so ya kowa mai lafiya Allah kuma yana kallon shi a matsayin mai lafiya a yadda ke son kanshi Allah fi son kanshi fiye da yadda kanshi ke son kanshi da kanshi na ji hanyar kufaye irin wannan hanyar ne da yawa waliyan da a cikin kuda suna ciwo ba ma san su ba wani labari balle ha a sai ya kamari kuma ya kamar kuma ba ma san cewa su je ko neman magani ko a kamsu wani magani ko asibiti ko wani abu ko yi da sai na bakar su duk da galanun haka sai na bakar shi mai da ke ciwo aka ce za a samu magani ce ai ai ina tare da likita shi sai ina yake ce ai Allah shine likita na shine mai za a ciwo shine mai warkarwa kamar da faru a zamanin shi alal harabi da galanun mai hausawa na Kano so alil harrazini radiyallahu anhu namu na nan na Kano din nan na nan Kano Najeriya shi ma lafiyar shi lofa ya ce wai shi ya rasa yadda aka yi mai abuwa mai yanayi ma Allah an yi Allah yana san shi kuwa an ya ko Allah yana san shi ya karanta a tarihin annabawa ba annabin da ba alharrazini mai hausawa na nan Kano na nan Najeriya raddalanu shi ma taɓa ɗin haka ya ce shi wai yana mamaki shi an yi Allah yana san shi kuwa ai ya karanta tarihin annaba ba annabin Allah bai jarabe shi da wani abu na fitina ko masifa ko ciwo ko bala'i ko baki ko bakin jini ko wani abu kuma ya karanta cikin tarihin sahabbai ba wani sahabin da Allah bai jarabe shi ba ba wani waliyin da Allah bai jarabe shi ba to shi ya kai ya kafa shi lafiya lau kullum cikin farin ciki ga komi da komai sauran nan ya moto zai fi ziyara guru gidan shi muhammad jibrima da dalanu shi ma'anar shi ne sai hatsari to da ya tsare shi ne hannu guda daya ta karye karaya biyu ya karye kuma a kafa guda daya dan ɗari aka dawo da shi gida aka ce za a kira mai ɗori ya ce ba ya san wani mai ɗori mai ɗori shi na sarabin ya ɗora shi na tare da shi da ya ga haka ya ce uhun haba haba Allah yanzu na san kana sona haba yanzu na san kana sona dan tsari ba kirge da shi gaga na matsayin su ne mu dai sai mu ce mu Allah ƙara kiyaye mu ai mu yan jamala ne su dai sun ɗauke jalalan ba bar mu da jamala to shi su kurus su kurus kenan kurus su ga wani abu ya ya fasu na imtihani shi ne alama ana san su dan kari yace kuma bai so a gyara bai so a kira ni mai gyara ma haka nan yace in dai har Allah ya da shi Allah ya dora shi haka za ta warke ma karka kuma haka din ta warke ba kira wani mai gyara ba ba kira wani mai dori ba ba sa wani magani ba sa wani soya ba sa komai ba kuma shan wani magani da dabi'a ne na manyan sufaye irin na wancan lokacin dabi'a na annabawa mai na annabi ayyuba alaihi salatu salam da ya ci wannan zirga ba can da kuna wani shekara bakwai sun zane ce rabbi inni masani durru wa anta arhamur rahimin sannan aka ba shi wannan baka shi na ma bi min durru sannan aka ba shi lafiya haka nan aka ce karaman shehu muhammad ƙurashi ya ci karamomin shi ya ce wani lokaci ya ma je daji ina tafiya waƙala baina ana asiru ala ba'ad sawahili iz haɗa batani hashishatin ana shafa'u hazal mardul lazi bika falam atnawulu minha yana tafiya a daji gefen teku irin ciye-ciye na gefen teku kuma sai wata ciya take ce mishi ya mahaukar shi a hashimi ni ne ciyawan da nake maganin irin ciwo da ke tare da kai in ka ɗibe ni ni ne ciyawan da nake maganin kuturta ka ɗibe ni ka yana gida a shanya na in bushe a daddaka ga barbaɗa ita ko kallon ta ban yi ba balle ɗibe ta na wuce a juna inda ka yi ne neman maganin ma ke da gudu ma ina za a samu ya ka tukara mashi kuma a cikin lokacin da ke saurayi yakan sai garin hatsi daga ban hanya kawai yana ba talakawa yakan sai garin hatsi misali kamar yanzu ce garin dawa ko garin masara ko kamar kace shinkafa ko taliya da makamantansu ko garin alabo dan wake rigan su ya kurin ya hanya kawai na ba mutane kyauta saboda neman yardan Allah da kai ma mai san waliya kai ma kake yi kana taimaka ma talakawa kana taimaka ma marasa shi to kaga hanyar da ake bi ake zama wa wali akwai kyauta a cikin su akwai sadaka yace wani lokaci kuma ya taba siyan garin hatsin na mudu biyu amma a hanya duk wanda gani kuma ya ce kawo abin zuba zuba maka kuma zai zuba din sai kuma kuma ana musu kuma tiya biyu ya fi sai na mudu biyu sai kuma auna ma wancan shi kuma tiya biyu a ciki ina ɗiba abin biyar raguwa za ka yi dinga ba mutane ya ba su ya ba wannan ya gaba ya ba wannan ya gaba amma shi har je gida na shi na nan daidai biyar raguwa bai karu ba saboda karama shan farko shi alhashi ne karaman shi na goma ka za su kashi kuturu ne da sarkin garin misaran sai ya kira shi yana so su gana da ya je sai a ga sarkin misira ga ga ba waziri ba mai jiran gado ɗin na sarki yarima ga sarkin misira ga yarima mai jiran gado suna tare sai sarkin misra ya ce bismillah mu ci abinci sai zai hannun nan nashi matsayin kuturwan nan ya turo tare da ci abinci sarki na ci abincin tare da shi ba tare da jin kyama ba shi ko rima mai jiran gado sai tsaye na gina gini shi ba zai ci abinci da kuturu ba shi muhammad alƙwarshi alhashi da rabbi lanahu sai ce don na gane nufin ka kai ba ka so ne ka ci abinci da ni saboda wannan hannun kuturwa ce tun ba ka sauce na hannun ta ce daga wata hannun sabuwa ta ci tare da ita zai mallako zai mallako zai wata hannun kawai ta fito sai ga kawai mallako zai wata hannun kawai sabuwa fara ta fito da rigirigi da wani wani ya karama a shi da ya ce ya ce a wadon namu sai sai an je can to yau wadda karamun da sun suka yi in shi wacce da zai na shi wani yake nan za a yi in yi kawo nashi yake na hankali bai ɗauka ba dan ɗari to bayanan shi guda goma kenan muka yi aka ce da yawa fati wajen kabarshin kaje ka tsaka sai addu'a ana samu ana samu ijaba sosai sosai amma ga addu'an da ya bayan lokacin da zai bar duniya lokacin da zai bar duniya shi shi wa mamur gwada shi alhashimi da ke rashin lafiya ya tabbatar zai wa fati ne sai ce ni din nan wace wa min fawaid abi abdullahi al-qurashi annahu qala sami'tu shaykha aba ishaq bin dari yaqulu lamma hadartu lamma hadartu shaykha aba hasan bin galib al-wafata lamma hadartu shaykhu aba hasan bin galib al-wafat qala li ashabihi ijtami'u wa hallilu 70 alf maratin waj'alu sawaba hali fa innahu balagani annaha bida'un annaha bida'u kulli mu'minin minan nar qala fa amilnaha mujtama'an 'alayha wa janna sawabahu lahu wa janna sawabaha lahu shi muhammad bin bin shi muhammad bin shi al-hashimi da zai wafatu zai ce naji malamina shehina abu isa bin dari ya ce lokacin da wafati ta zo malamin shehu hassan bin galib ya gaya mutane ita ku taru ku karanta mun hailala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dubu daya domin ya ce lalle labari ya zama annabi ya faɗa ya ce duk wanda ya biya hailala kafa dubu saba'in dubu saba'in ta fida ne minan nari ya ce to shi ma ya ce a karanta mishi hailala kafa dubu saba'in shi muhammad alƙurashi alhashi wanda na sha ba da labari a kan karanta halala kafa dubu saba'in shafi da ne minan nari haƙisan yaran nan da mahaifiyar ta rasu a gaina ta kuka a cikin masu zuwa gaisuwa ya ka samu wani wali da ya zo zai ci dai na kai wannan fa mahaifiyar na nashi tana wuta ne ana mata azaba to shine sai a wajen kuma akwai wani ba Allah shi kuma ya karanta hailar na kafa dubu saba'in da ne fita minan nari ya ce to ya ubangiji ce da na ɗauki hailar nan na ba mahaifiyar wannan yaro yana faɗa haka aka jaran ya shiru ina dariya ina murna ina fara na can ga ta can an ba ta aljanna ga ta can an ba ta aljanna ga ta can an ba ta aljanna ta ta Allah ya mata gafara ga ta Allah ya mata rahama mahaifiyar nashi yana kafa dubu saba'in fida ne minan nari haka annabi faɗa in aka iya kullum kai dubu ɗaya kwana saba'in shi kenan kai dubu saba'in ko kullum kai dubu goma kwana bakwai kai dubu saba'in ko kullum kai dubu bakwai kwana goma kai dubu saba'in yadda dai za ka yi dai a rayuwanka ko da kullum dubu biyu ne ko kullum dubu uku ne ka dai haɗa dubu saba'in a rayuwanka ba ce filalle a rana ɗaya ba ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko zara'a an gane? sai daga cikin asarar da aka samu ta hannun shi muhammadu kwanar shi alhashimi da dalanhu sai kuma asarar da ya bayar ya ce wani bayi da abi abdullahi adam kala inna hu kala da hartu ala shehi abi muhammad bin abdullahi almagawuri shi muhammadu kwanar shi ce na je ziyara wajen ɗaya daga cikin manyan malamai na shi muhammad shi abu abdullahi almagawuri da na kamshi ziyara ya ce muka shay'an tasta'inu bihi zan sanar da kai wani sirri wanda za ka rika amfana da shi insha Allah iza iza iza ihtajta li shay'in iza ihtajta li shay'in in ka buƙatu kana son Allah ya baka wani abu faƙul ka faɗa ka ce ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu an fahana minka binafahat hairin innaka ala kulli shay'in qadir ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu an fahana minka binafahat hairin innaka ala kulli shay'in qadir ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawadu an fahana minka bi na fata hairin innaka ala kulli shay'in qadir nabi wannan addu'an kafa dari ka roki Allah da an roke shi in dai alheri ne Allah zai baka insha Allah haka malamin shi ya gaya mishi shin zan shi ma ya faɗa ma wani dan shi da zai bar duniya ga ta zo mana arha zama kamar ka samu ga ta kafa dari daya in za ka roki Allah ka wata bukata cikin bukatu naka kana so Allah ya baka kai kanka ne ko Allah Allah ya ba wannan ka ne ba ta nan insha Allah gajeruwa baya wa sai zafi ya wahidu ya ahad sannan ya wajidu ya jawwabi a gani suna da kama da juna ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawwadu sannan an fahana ninka bina fahati hairin innaka ala kulli shay'in qadir qala fa ana antuku minha mun su mutace tun da wannan sirrin ina amfana da ita don lokacin da wani bukata ya taso ina so Allah ya bukata na sai amfana da ita mhm in shawar qurashi al-hashimi wannan babban wali jalal sai mu dakata da kanshi yau wajen wali na 46 abu abdullahi shi muhammad bin yusuf al-yamani al-dajja'i al-ma'arufu bid-dariri shi muhammadu dariri al-yamani dan kasan yaman shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan waliye ne yace yana daga cikin kalmomin shi duk abin da kawai sai haddace kawai komai yawan littafi maka fara biya ta ana biya ana biya yana ji mu je ci gaba sauka daya ya hada ci gaba daya dan kari shi kuma makafo ne shi kuma an haife shi da shi gaba daya suna shafe ne ba sai su shi a darir wato mai zarura wanda bai gani gaba daya li'annahu wulida ama madmusul ainayn la shuka lahuma ko tsagen idan ma ba shi kana imaman kabiran aliman arifan kamilan in tafa bihi jam'u kasirun min al'anami wa taharrat bihi jama'atun min al'ulama al'alam kalfaqihi ali bin qasim al-hakami ce wannan bawan Allah mun yi mulkiya su fita a hannun shi gashi da makanta aka fi ba ma gurbin idan ma a shafe yake amma Allah mishi bai wanda ya zama babban wali har ya fitar da manyan wali da yawa a cikin ɗaliban shi ma'ana Allah fitar da wali da yawa a cikin ɗaliban shi wa min karamati annahu kana yafazu ma yasma fin ahu fi maratan wahidatin annahu kana yafazu ma sami ahu fi maratan wahidatin qalilan kana aw kaseeran hatta qila innahu hafaza kitabul hidayati fi mazhabin imam abi hanifa radhiyallahu lisama'in wahid lisama'in wahid hatta litar da ake na mazhabin abu hanifa da ake ce mata kitabul hidayati to aji ɗaya kawai ya haɗu ta gaba ɗaya karamin shi na biyu ومن هامار ويا عن الفقيه الكبير أشو أحمد بن موسى بن عجيل shi Ahmad bin Musa bin Ajil ka san shi wanda ya tafi iqazul himami sharhi ibn Adal al-Askandari rajalana to shi ma rashin da kurbi yake da ke saurayi bai gane karatu sosai shi shi Ahmad bin Musa bin Ajil ka kusan kudubi ne a zamanin shi to me ya faru wa min ha maruya burgaji عن الفقيه الكبير أشعمد بن موسى بن عجيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو, وهو يقول له إن أردت أن يفتح الله عليك بالعلم فهز من تراب قبر الدرير شيئا وابتلعه على الريق ففعل الفقيه ذلك فظهرت عليه بركته وذلك في أيام بدايته شعمد بن موسى بن عجيل هنا زوري بيغانا كراتو sai Allah ya mishi muwafaka ya mishi baiwa sai a mafarki ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi sai annabi ya ce mishi Ahmad bin Musa bin Ajil in kana so Allah ya baka gane ilimi ka gane ka san shi sosai to ka je ka dibi kadan daga cikin koran kabarin Shehu Muhammadu Dariri in ka diba to idan gari ya waye ka rika lasan wannan koran kamun ka ci komai ga ka zaka samu karatu kuma haka ya yi da haka ɗin kuma ya zamo yadda ya zamo naga annabi ya gaya mashi amadu bin musa bin ajil ya ɗibi kaɗan daga cikin ƙuran ƙabarin shehu muhammadu dariri sai da duniya baka ilimi zai zama ƙudubul kausi Shu'abatu bin Musa bin Ajil wanda Iqaz al-Himami sharhi littafi Ibn Adal al-Askandari wanda ke ce mata ramin kura sai ya yanta ita babban littafi ne na sufanci na ma'arufa Ibn Adal al-Askandari to sharhin ta shi yayi ta dan gari to to kaga an ɗebi ƙoran ƙabarin shehu muhammadu dariri an gane ilimi an zama an samu kamun kudubaniya ya kuma zatanka da ƙoran ƙabarin shi ibrahim rizal'anu balle kuma ƙoran ƙabarin kudubul makatum wafar zahul mahatum balana shamar tijjani rizal'anu balle kuma ƙabarin sai da na muhammadu rasulullah da kuma kalma wa ne umarni ya ce wannan ya ɗibi ƙorar ƙabarin wancan da annabi da kanshi bai faɗa jami'u karamata ɗauliya ibini da farko shafi ɗari da casa'in da biyar amma ka je saboda rashin fahimtar ilimin sufaye ziyarar ma ba yadda aje ba ka aje ziyara ai bauta mu wani aiki idan ana bauta mu shi ne to ana kuma bauta mu Allah ana tauhidi ana la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sallah ana azumi ana zakana haji wali kana ke bauta ma ko Allah ke bauta ma giro mu na gaba wannan dole ne kaida ne ga dukkan mai hankali duk mai hankali ya san giro na gaba wajibi ne kuma kowa san na gaba da shi duk taurin kan mutum duk tsaye shi duk iskanci shi ko ya yake ya san na gaba da shi ko mun tsayen mutum a tsayen ba ya sa akwai na gaba da shi to balle mai hankali eh an ce bin nagar bin Allah girgi sai ku je kan wali na gaba mu je kan wali na arba'in da bakwai shi kuma shi abu madiyana ana ce shi shu'aibu amma ismuhu muhammad bin ahmad bin imran al-ayyashi al-yamani sai ka ce shi muhammad muhammad al-ayyashi al-yamani kawai shi muhammad al-ayyashi al-yamani shi kuma kawai nashi karama guda ɗaya ko za mu faɗa ni gaba don ɗan kawo liyan da yawa shi nashi karama ya fi motsawa lokacin da ya ji mai kiran sallah na kiran sallah ko a ina yake ko ake mu yake ni zan fara kiran sallah na Allahu akbar Allahu akbar ko hali ke ciki yana zaune ne yana kwance ne yana menene abinci yake ci ibada yake yi inda ji an fara kiran sallah zai miƙe tsaye kuwa saboda girma Allah azza jalla ya ji an fara faɗin sunan Allah ba zai yadda ya faɗin sunan Allah shi yana zaune ba sai ya miƙe sai an gama kiran sallah kaf gaba daya ya amsa ya gama addu'a sannan zai zauna to haka nan da yawa fati an ɗauki an nashe shi an yi sallah za su makabarta inda ka saba sai aka ji mai kiran sallah fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar yana kuma ta koya miƙe a san annashi rigirgi shi ma mutum a yashi al-yamani ya ɗan ƙasan yaman rigirgi zai mu yau kan wali na arba'in da takwas shi muhammad bin abi cirin alhakami shi muhammad bin abi cirin alhakami shi muhammad bin abi cirin alhakami shi ma babban wali ne amma shi ɗan ƙasan yaman ne wa kana waliyan la ya ƙara'u wa la ya katubu فغاب الفقيه محمد البجلي يوما عن درسه فقعد ودرس مكانه saboda karaman shi shi da lalle ba sai inda ya karatu ba ba sai inda ya karatu ba kuma bi iya rubutu ba amma babban shehin garin shi Muhammad Bajali radalanu a makarantar da take ba da karatu shi ne babban shehi a kasan gaba daya har nan sai shi aka ce ya tafiya shi ko shi ko wannan shi ko sai zo zo na wajen shi Muhammad bin Kir ya zauna wajen ya ce kowa buɗe littafi ana ta yana fasara ana da aka ji bayanin da ke ma ko shirin bayan a ga shi yana ilimin ilhama kenan halaran wa Allah manahu milladin na ilman ko fa alhamaha fujura wa taqwaha ko wa Allah maka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ko kuma wa taqullaha wa yu'allimukumullah mm ilimin ilhama kenan ya samu kan yana da cikin karamomin shi a yanayin garin nashi a lokacin ruwa ya sauka damina ta sauka amma kuma fatanyu sun yi karanci garama sun yi karanci duk itatuwa irin wannan ake sanya da su kaga aka zauta ce ne mai dan mai dan tankwara ko to kuma zai zuto duk gari itatuwan gaba ɗaya kawai itatuwan kawai gaba ɗaya rasa nasu ko a miƙe ce ba irin wani itatuwan da ake yin fatanya da ita ko a garma da ita da ya je daji kawai gaba da sai cima itatuwan dajin gaba daya duk kuma itatuwan ko duk kuma ta kwararru kawai gaba daya itatuwan nan kuma ta kwararru da a samu damar yin fatanyu da garmuna da sauransu zuma dingiri da makamantansu kuma aka aka yin kuma gaba daya suka koma suka tankware shi muhammadu binni a bikin alhakami dalana babban wali ne ba an ce wata rana a cikin malaman garin wata wanda yana ina in kare shi an ce kai malami ne amma kuma an ce baka karatu a gaban kowa ba ya zai magana kai malami ne ko fara fara sa ko sai da sai ko ir fara saka kace mun ko da kanka haka ina dagawa an ko fa mai kawai fara al malaikata taduru fil hawai sai kuma ko suna taccewa ko suna suna suna suna dawafi a sadan samaniya suna tasbihi suna zikiri suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-azim malaku sun sanar da wafi ya gansa bai ne yanzu ga ya tace na yadda again da ya rasu an binne shi a kabari wani muridi ya taso ci da zojin shi da da rika ta ta shi yi wafati sai ji ba shi kabarin ce ya shi daga gari kaza nake muna zo daga ne daga ba da rika gaban mutane kabar ko sai bude kawai so sai fito shi kawo hannunka ya ba shi ɗari ƙarshe ina ba shi ɗari kuma ya koma kuma ran rigirgi dan ɗari shi mamar al'ayyashi a shi mamar bin abi kirin alhakami shi muhammad bin abi kirin alhakami radiyallahu anhu ma karama ne ko rigirgi fatara kuma a giyar an ji kabarin nashi an ji a ziyara ko sa koyi kabari ya bude ko ya fito ya yi damara sosai ya ɗaura ungurin shagar da damara su kamar wanda ke zagi da tsina kan yana addu'a yana neman wani abubuwa ta ce to ya shehu gashi kuma ka riga ka fati kuma kuma gashi kuma ka riga ka raka ibada ta ta yi man zanna annahu wa sala faqad kazaba lannahu la yu la yuwasalu illa ila mahdudin Allah ta'ala amina zahun anin nihayati wal hududi yace ai duk wanda ka ji ya ce ya wasala yanzu ya san abin da ke nima bai kuma neman komai a wajen Allah ce ya wannan bai san Allah ba wai yanzu ya wasala ya samu komai a wajen Allah ba abin da yake nima su dan bai san Allah ba yace ai abin da ke wajen Allah ba su da iyaka kullun ka nima za a ƙara ma kullun ka nima za a ƙara ma to me na sanin cewa zo ku kawo da tun baka neman komai baka san Allah ba kenan ka zan makareci ka ce ka samu komai yanzu baka neman komai a wajen Allah baka da hankali Aji ba wanda ma yawa fati kenan kana ji kamar a waliyar tijaniyar shi Muhammad al-Hafiz al-Alawi al-Shinjidi radiyallahu an ce a kullum ina karanta zata fati ne kafa dubu uku kullum dubu uku shi karanta kullum dubu uku har da yau fati da aka binne shi an ji na kanta ta fati a cikin gabarin shi an ji na kanta ta fati ma guluka a cikin gabarin shi sai Muhammad al-Hafiz al-Alawi ya ji din rinjala a cikin sabon shi da jami'in kuma akwai shi kuma shi kuma karama shi kuma ko na ce mawazifa kullum wazifa sai bi ke a ta kafa da aka binne shi an ji ko wazifin ki karanta kullum sai biyo wazifa dan ɗari sai jikan wali na arba'in da bakwai a cikin bagogon wali na arba'in da bakwai shi kuma nashi shi ne sunan shi shehu muhammad bin hussein al-hafir al-bajali shehu muhammad al-bajali wata shehu muhammad bin al-bajali wata shehu muhammad al-bajali radiyallahu anhu ɗaya ne daga cikin manya-manyan waliyai da aka yi a wannan al'umma al'umman annabi muhammadu sallallahu girgi an san labarin shi shi muhammadu al-fajali shi kuma muridi ne na wancan shehi da muka fito kan shi shehu muhammadu bin abi kirin al-hakami muridin shi ne babban muridin shi ne shehu muhammadu al-fajali da galanu yana zaune a gida ta rana أنه جاء إنسان إلى محمد بن حسين المذكور وقال سرق لي ثور فقال له تريد ثورك قال نعم قال اذهب إلى المكان الفلاني تجد فيه شيئا يحرس لا تفكه wani zojin shi Muhammadu Bajali da Jalanu yace ya shehu an mun sata ina da sanuwa na marmana ina da sana bajimi irin irin shanun nan na noma masu dan noma din nan bajimi yace an sace mun ina zama adda Allah da mun da saniya na ili da mun da bajimi na sai dai ba wani adda Allah maka sai dai gafin ka je ka samu ka samu bajimin ka ga ya maka ce ka je gari kaza waje kaza za ga wani shehi tsoho ka takume shi ka ce kawai ya baka son ka ka san shehin ka san tsohon shehun nashi ne fa shi mafi bin kir cika daga takumi shi san kana wajen shi ma wannan ba Allah kama hanya an zagi da shi har zuwa wajen shi Muhammad bin Kir al-Hakami da zalanhu ina zuwa ya sallama ya sallama ya kama shi yace assalamu alaikum ta mu salam sai takumi shi karam kalla na zo na zo daga ne lafiya wallahi sana ne sana ne bace kaga saniya na kace ce sanna ka yayi ce ta ka sace mun sana ka ce ka tambaya na kuma muka bayani ka dauke mun sana ka ce kuma ka tambaye kuma ya yake ya yake ai sana kawai zaka bani kawai ai sana kawai zaka bani ka san dalili wai a shi a ranan shugaban barayi ya yi niyya a zuciyar shi a wannan daren zai je sace wannan saniyar shi ne shirma wannan shehu shehu muhammadu bin kir ta gaibu ne kuma haka ya sa hannu ko dauko ba wai ya ne ta gaibu ne kawai ya sa hannu ko ya shi kawai ma ya taka ne da ya zato shi da dare ba a da ranar ne kawai dauko shi to da daren ta yi barawan ya je zai bai gasa ba sai tafi na damuwa na bakin ciki waye ya gaya ma wannan mutumin za mu zo ya dinga marin ƙananan barayin ya dinga mai yara shi kenan ko ya dinga zaki suna marin su waka ya mishi wasu ɗaya daga kuku kuma shi labari ya ce mamur bin kir ya ce kanan da ka ta tukuna gobe allah da zan baka ya kwana mai bashi da komai da komai ya ci kenan sai ya ce to gasan ka sai ka je da shi ni ina komawa gida aka ci ayi karamka Allah jiya an yi barayi an sun zo sace sa ba sani ba ba san mu an sace ba ya shi ba sace ba ne shehi ne dauke mun ba sani ba ya shi ya ijiye mun ne a shi ya ijiye mun ne ni ban sani ba gaji karama kuma kaga shi wannan farko da kamar an sace a shi an taimaka mishi ne an taimaka mishi ne an dauko ne ka boye mishi saboda ka barayi sun sana kasa shi tun shi kenan dukiyar nashi da shi aikan waliyai ikan zamanto wani lokaci sai an sa hankali wani lokaci kuma sai ilimi wani lokaci kuma sai imani Mhm. wani lokaci ana su ilimi sai- sai imani kawai a nan sa kaman da farko banna ne a shi kuma gyara ne Mhm. kamar kisa sai na halliru kagar farko ya kashe yaro a shi kuma gyara ne ko ya kare jirgin ruwa kamar banna ne a shi kuma gyara ne za ka suke wani lokacin su waliye in suke magana su da kawai a sa imani amma ya wuce hankali Mhm. to daga nan ne a ƙa'ida a lissafi sai wali na hamsin shi ne shi muhammad bin arabi al-hatimi radiyallahu anhu wanda katibu na farko na ka kisan shi ne da gurgudu gaji waliyan al'umman annabi muhammadu na sallama a cikin waliyai masu na muhammadu muhammadu muhammadu akwai shi muhammadu al-azhari al-ajami radiyallahu anhu amma ba mu ci komai kan shi ba za mu wuce sai shehu muhammad bin abdullahi al-iji radiyallahu anhu shi ma dai za mu wuce sai shehu muhammad bin haruna shi ma dai za mu wuce sai shehu muhammad saka shi ma dai za mu wuce Hmm. insha Allah sai mu je kan shehu muhammadu bin isma'il al-hadarami radiyallahu anhu su Muhammad bin Ismail al-Hadarami da Dalanhu shi kuma yana da cikin karamomin shi aka ce ɗaya daga cikin manya-manyan malamai Allah ya mishi baiwa yayin farki ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anna ba'd al-fuqaha'i ra'an nabiyya sallama fil manami yaqulu lahu iqra kitabul mustasfa ala al-faqih Muhammad bin Ismail al-Hadarami ya yi littafi zunanta al-mustasfi al-mustasfi al-mustasfi ko al-mustasfa wani ba Allah cikin manya-manyan malaman garin yake a nasalarci na hore ka ka nemi littafin wani da yi al-mustasfa ka karanta ta a ciki akwai ilimi annabi da kashi umarni a nemi littafin wannan bawan Allah shi Muhammad bin Isra'il al-Hadarami dan kari ka kusa ko wannan ba karamin mutum ba ne an ce ma yana cikin karamin shi wata rana akwai wani babban wali shi muhammad bin sa'ad mm, shi muhammad bin sa'ad alƙarizi ko alƙwaraizi alƙwaraizi ya rajala anhu ya ya- ya karɓo labari daga bakin imam junaidu saliki rigirigi إمام جليل الثالث جيد الثلاثة وحكى الجليد أن الفقيه الذي رأى في المنام المذكور أنه كان كنت على ليلة نائما عند الفقيه محمد في بيته أيام قراءتي عليه الكتاب المذكور فرأيت على باب المسكن الذي أنا فيه شخصين أحدهما أن يمين الباب والآخر أن يساره وكان قائلا وكان قائلا يقول الذي على اليمين الحذر والذي على اليسار والذي على اليسار إلياس ورأيت تحت ابن الحذر رزمة صوفي وإذن بالإياس يقول له على على من تسوه قراءة البخاري على البرهان الحضرمي أو على الفقيه علي بن مسعود أو على الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي قال الحذر أما سميت الأولي بن عباس حدثني وناس منه عمر وأرضاهم عندي عمر وأرضاهم عندي أن يقرأ البخاري على الفقيه محمد بن إسماعيل karamar shi na biyu shi ne da saliki da tsananin ya ce shi ya ga ɗalibin wannan shehin shi muhammadu halar hadar hamidin nan wanda ya fakin da ya ga annabi sallama ya ci mishi nemi littafin almustasfi ya karanta a ciki akwai ilimi jini da saliki ce na gan shi ne fere da shi ya ce wata rana ma ya ƙara farki sai ga manyan waliyai guda biyu sun zo kufar gidan shehin da shi Muhammad al-Hadarami wannan waliyai guda biyu dan shine sai na Halluru alayhi salam sahibi sai na Musa dai kuma shine Annabi Ilyas yace sai ga a kafa hamatan Annabi Halluru sai na Halluru akwai littafai ya rungume saka sai sai na Ilyas ta mai sake ta mai sai na Halluru wai yanzu a garin nan gaba ɗaya ana sakacin sayin buhari wajen wa kamata a je ta ce a duk garin nan ba wani san buhari kamar muhammadu bin al-hadarami zo shi kamata a je dan ƙari shi muhammadu bin al-hadarami wani babban wali ne an ce yana shiga jazba wani lokaci yana shiga hali wa min ha annahu kana yuftahu alaihi fi ba'd sa'ati bi shay'in min al-kashf فينادى بأعلى صوته فتح الباب فتح الباب فتاتي الناس إليه يجدونه شاهدا وهو عليه نور سعدين يدعون الله تعالى عند ذلك فيرون بركة ذلك واستجابة دعائهم سريعا wani wuce ana ana ana ana yin hijabi maka yin hijabi sai hango sama an bude kofin adda gaba daya an bude abwabul ijabati an bude kofin kofin ijaba da an bude su in yi gani sai ga mutane fita halbab fita halbab jama'a an bude kofin adda an kofin an bude kofin ijaba an bude kofin ijaba an bude kofin ijaba sai mu jama'a su taru gaba ɗaya suka taru suka shiga suka sai suka shigo gaba ɗaya haske ya rufe shi lokacin nan kuwa sai daga hannu sama yana Allah ina roƙon Allah suna addu'a za a samu ijaba nan da nan sai ganin bukata ta biya nan da nan sai bukata ta biya saboda dama ya ce sa'ar ga an buɗe mafi ijaba fiti halbab fiti halbab fiti halbab shi muhammadu al-hadar daga ya ga abu ɗoron zamai ya kuma ƙudubula makatun obar zafula makatun malama shi amma tijjani da ɗan shi kuma ya gaya mana lokacin ijaba na kowane rana musamman da daddare ba kaman karfe hudu na garin makka zuwa biyar karfe hudu zuwa biyar a lokacin ne aka haifi a lokacin ne aka haifi annabi muhammad sallama wakatar suhuri kenan lokacin sahur hudu zuwa biyar amma na kowane ƙasa sai ka auna gani tsakanin ƙasar maka da ƙasar ku awa nawa ne misali mun yan najeriya tsakanin su awa biyu ne kaga hudun can to biyun nan kenan munan biyu kenan zuwa karfe uku can kuma hudu zuwa biyar lokacin ijaba kenan gaba daya yawa lokacin da ke buɗe kofin ijaba kenan mu kuma in ji kudu bula makatum in ji shehu tijjani da dalla ana kaga wasu shi a wasu a lokacin ko iki gaya muridan shi a zo tare addu'a shi kusa da ya faɗa mana gaba daya tun da zo su ganin har abada mai ta yi ganin ila masha Allah har tashi kiyama فتح الباب فتح الباب فتح الباب فتح الباب daga nan sai wajen kan wali daga cikin manya-manyan wali yana wani al'umma al'umman annabi muhammadu sallama wali na hamsin da biyu shi ne shi muhammad bin aliyu bin muhammad sahibi mirbat shehu muhammad bin muhammadu sahibi mirbat shehu muhammad bin muhammad sahibu mirfad shi ne ce al-mashahur bil ustazul azam ta ke ce ma al-ustazul azam in ka cikin al-ustazul azam aka shiru shi ne wannan shehu muhammad bin muhammad bin mirfad sahibu mirfad al-ustazul azam kamar da ka ce hujjatul islam aka shiru to gazali kenan kamar ce ibn arabi aka shiru al-hatimi kenan muna ce barhama aka shiru ce ibrahim kenan gama ce kuma ce tijjani ko shehu tijjani ko wani shehu amadu shehu tijjani tijjani suna da yawa amma na sashen tijjani zo da aka kawai al-ustaz al-azam alfaƙihu almakaddam abu ali jamalul musulmi na wal islam jamalul musulmi na wal islam wa wasatu ikidil ulama il alam shaihu shuyuhu shari'at wa imamu aimatu tariqat wal haqiqat tabahara bil ilmi wat tasawwuf tabahara bil ilmi wa tasawufi ya zama teku kan ilimai gaba daya ya zama teku a cikin ilimin subanci wa ma kasa fil qudbani yata uzma mi atun wa 20 lailata ya zauna kan mukamin kudubaniya uzma tsawon kwanaki ɗari da ashirin ya kan mukamin gausiya shehu muhammad bin ali bin muhammad sahibin mirfat al-ustaz al-azam kudubul gaus ya samu wannan baiwa ya kai mukamin kudubaniya uzma kamun yau fati a kanta ya samu kwana ɗari da ashirin wannan karaman bubba ne bubba ne wani karama kuma shigo mai ƙayatarwa na biyu a cikin karamomin shi domin karama ta yi an na hadimahu bi firikiya safara safaran ɗawilan fabala ga ahalahu kadamata fa'ajabun fata'abun wa'atau ilal ustaz faɗa za ta wakala wani muridi a cikin muridan wannan shehin ya tafiya ya tafiya ya nisa a nan ɗan afirka ne ya bi biriki a ɗan afirka ne ya tafiya wata da watanni ba sai ne ke ba labari sai zama iyalan shi ko ai ya mutu labari ya zama iyalan shi ai ya mutu suka zo wajen shehi a ƙasa suna wahala suka tafiya suka wahala kamun su zo so da nisan waje suka samu shehi suka ce shehu matan ta ce ya shehu mijinta wane ya tafiya ga shi labari ya zance ya mutu ya kai dukar da kai jim kaɗan ya dukar da kai daga baya sai dago dan ɗari ba da raka sa'atan ya je ya dukar da kai ya shuru lokaci kankani wa ƙala lam ya mutu bi firiƙiya ya ce lalle bai mutu ba tafiyan da ya fi nan bai mutu ba yana nan da ran shi fa kila lahu aka ce shi kad ja al habaru bi mauti hakin fa labari fa na mutuwan shi fa zo mana fa tabbas a ce ya mutu fa qala sai ce inni ittala'tu ala al jannati falam ajruhu fiha yace na duba aljanna gaba daya tun daga aljanna farko zuwa na ƙarshe ban gan shi ba a ciki aljannan farko na duba gida-gida sa-sa-sa daki-daki ban gan shi ba inni iddala'atu alal jannati falam ajrun fiha kuma walam yadkhul faqiriyan nar ni ko muridi na ba zai je wuta ba ni ko muridi na ba zai je wuta ba saboda ko bai mutu ba suna koma alau shi kana zai riga shiga dama da kanshi shehu wane shehu muhammad bin aliyu bin muhammad al-ustaz al-azam ya ce muri ta shi wuri wuta ba muri ta shi wuri shi na duba aljanna sa sa sa sa daki daki ban gan shi ba to ga fiska ta ma ce zai duba wuta yake domin na san ni muri na muri wuta ba muridin al-ustaz al-azam ya kuma muri sa sa sa sa daki daki ban gan shi ba to ni muri na muri gidan wuta ba bari na fi ji jahan gaba wadda duba ta guje kawai to da ka biyar ku ba ina kuma kuma shi ya dawo lafiyar shi nan to bari don ɗari ɗan al'ustaz al'azam kenan ina kuma bari don bari don kudubul makatu kuma shi ibrahim na faɗi a cikin duwani ya ma rubuta yace alaihi salatun lahi summa salamuhu biha ne عليه صلاة الله ثم سلامه بها فاق أكتاب البرية للبيت yace ni muridi na ma tsai wanda yake da dariƙa yake dariƙa bai tarbiyya ba bai ma'arfa ba tsai na dariƙa na kenan ba dan tsako ba to tsai a wajen su fayi a tijaniya dan dariƙa kenan wanda bai tarbiyya ba dan tsako kuma wanda ya tarbiyya zakara kuma shehi muqaddim wace to ne mai na wanda ke ɗariƙar tijjaniya bai ma tarbiya ba ƙwan kenan to ya fi ƙarfin ƙudubar duniya gaba ɗaya in in tara shi to ƙudubar duniya gaba ɗaya ba kai darajar ba tijjani ba na shi tijjani faɗa da galan aka ce a cikin tijjanawa akwai wanda akan samu ƙwara ɗaya gashi shi ko kuwa sa su keli zai rinjai ta kudu ban duniya gaba daya a cikin tashanawa akan samu wanda ke da daraja gashi a raɗa ya yake da rikin da kudurkan gudubai فلم يقل الأقدار تبكم معا من أجل أبي الفوز التجاني أدتي يا سبحان الله العلم عند الله يمشي الحمد لله شيخ الجامسي يا شيخ الجامسي أنا سلم يقول يا أحمد التجاني أنت من الآمنين وكل من أحبك من الآمنين يفعل أنت حبيبي وكل من أحبك حبيبي وأنت من الآمنين وكل من أحبك من الآمنين أصحابك أصحابي وفقراءك فقرائي وكلامي وكلامي وكلامي سبحان الله العلم عند الله annabi sai shi tijani ya amur tijani duk wanda yake fanka duk masoyinka masoyi ne ina son shi so na musamman ina son shi soyayya na musamman kuma kai amintacce ne ba ka ba azaban Allah haka duk wanda ke san ka amintacce ne ba shi ba azaban Allah kurewa ma sabban ka sabbai nan to a hada martaban su huba mukamin mukamin kudubaniya ko gausiya ne daga zan babban baiwa Allah za mu dace alfarma shi na martin jani da dalan girji al'ustaz al'azam yace shi bi yace shi ya duba aljanna bai ga muridin shi ba saboda haka kawai ba wani magana kawai bai mutu ba sai ga shi ko ya dawo ina daga cikin karamomin shi a cewa wata rana sun yi tafiya shi da mutane da jama'a a cikin da mahaifin shi lokacin shi na saurayi an zauna wani je an huta an ci abinci shi sai bacci kwashe shi a shi jama'a sun tashi sun gaba shi bai sani ba dan ɗari da ya farka idan an watsi ya ji bakin rijiya zai sa guga kawai zai ga ruwan ko ya taso gaba ɗaya ruwan ko ya taso da ƙasa ko ya zo bakin rijiya to ya ɗiba ya alolan shi yana kammalawa ya taki ɗaya biyu ku ga shi ya cin musu tun yana saurayi tun yana saurayi wata rana wani ya zo wajen shi sai ce ya shehu ji ku na wani farki ne ban mamaki ki me gina baccin ce na yan farki ne kamar kiyama ta tsaya gashi duk waliye sun zo gaba daya sai aka ce ina shehu muhammad al-ustad al-azam sai wani mai kira sai wani magana sai ce ai shehu muhammad istiqlal shehu muhammad bin ali al-kamari اتقل الشيخ بن محمد اتقل الشيخ محمد بن علي بالتمري ai shehu muhammad bin shehu muhammad shehu muhammad bin aliyu ina san ya shiga da cin da bino kai ya fadi bino gaba kai sai ya shiga da cin da bino yana san ya shiga da cin da bino ta shi dama shi shehu ina da gonan da bino ne mutu garin ba gona mai girma mai yawan tushen da binai kamar wannan gonan nashi take sau da dace ya shiga cikin dabino ya ce ai wannan gwanon dabino ma garfan naka ta kama duta kawai ta ci kawai ta ƙone ce ba za mu yi tunani mu bar abin da zai shiga ta da mu gabar amsa zuwa gabar amsa kira Allah ba wannan ba Allah mai farki ce ya shi wallahi ƙarya fa nake yi wallahi ban gani ba ce ba mu gana waya ta harka ta ƙone ita wallahi ni da na so ne ne wannan magana ne da ƙarya ko shi ya ce kaje na ba ha gona riji riji ya riga an kona ta an gama kuma ai to shi da karama da yawa wato yana karami da yawa ya sha faɗin abubuwa na gaibu na labarai abubuwan na su faru a gaban ce kaza zai faru sai ga abin ya faru kaza zai faru sai ga abin ya faru amma ya faɗa ya ce ba za zai faru alaƙi in na musifa ne ya ce a bagar aka ƙi barin garin sai ga abin ya faru ga wani alheri ne suka shi abin ya faru mai yau fati hijira yana shekara ɗari shida da hamsin da shida yana shekara saba'in da tara sai wali na hamsin da biyu shi ne shi muhammad bin umar abubakarin bin kiwam shi muhammadu bin kiwam kawai shi muhammadu bin kiwam ahadu akabir al-arifina wa auhadu afradul awliya il muqarrabina mm yana daga cikin manyan shehunai an ce wata rana a cikin sabon shi wani na gida sai ce zai taso ya zo ziyara da shi Muhammad bin Kiwa radiyallahu anhu ya zo ziyara da shi Muhammad bin Kiwa radiyallahu anhu to shikenan ko Kiwa ko Kawwa ko Kawwa to sai ya ci abincin shi zo zai tambaya game da ruhi game da ruhi da ya zo ziyara kuwa gaba ɗaya sai manta to da kurjinin shehi har ya juya ya tafi su shi za a kira shi shi ka ce daga tambaya kan ruhi wai kan sun baka amsa tambayan da annabi ya shiru a kanta bai ba da amsa ba ka tunda ka tambaye ni baka ai Allah sai wa yas'aluka ne ne wa yas'aluka ne yake mene ɓanin ruhu mene to Allah ce wa yas'alunaka ya rasulullah jama'a suna tambayan ka anin ruhi game da ruhi ka ce musu kullu ka tuka ruhu min amr rabbi ruhi koi lamarin ruhi gaba daya ina ina ina zo ubangiji na ne lamarin ruhi gaba daya ilimin da ke ciki asaran da ke ciki koi Allah bar mutane sani to annabi bai ga mana ba kai ka shi da hannun kan kan ga gamsu da kudu daga rigirigi a shi muhammad bin kawam zalanu wata rana ya taɓa shaɗi yana cikin shaɗahi ya ce wallahi da kanshi ya ce wallahi inni la'arif ahalul yamini min ahalul shimal biha ce wallahi wallahi ni Allah ya sanar da ni ɗan aljanna kuma sanar da ‘yan wuta gaba ɗayansu rigirigi shi Muhammad bin Kawwa ya yi kuma shi Tijjani a sanar da Bafade ya kuma shugaban ƙasan gaba ɗaya an sanar da ciyaman ko ɗan majalisa ko gwamna ya kuma shugaban ƙasan shi ne ya rantse fa ya ce wallahi inni لا أعرف أهل اليمين من أهل الشمال بها ولو شئت أن أسميهم سميتهم ولكن لم نمر ذلك ولا نكشف الحق في الخليق wallahi da naga dama duk sun ga muku sunan filla filla dai ba da mun sai dai ba umarce mu da mu haka ba dan kari ina ga cikin karamomin shi da shi da muridin shi suna zaune a gaban teku sai ka hango wani wali shi kuma ya ratso tekun kawai yana tafiya kan teku a kan teku ki tafiya kawai tap tap tap tap shi muhammad bin kawama din zalanu sai shiga mamari dan shi na wajen sun ci bugatan dan kasan hindiya ne a kasan hindiya yake a can yi sallar la'asar amma nan ya zo ya zo ya taso ne din yarda ya ce mu wani lokaci ga makarar biyan na la'asar da hindiya la'asar maka suke za shi mazo ya bari yarce mu a misra ita kuma nan zai zo yana kan teku ko yana tafiya ko tun daga hindi yake kan teku yana tafiya tap tap tap to zai zo na wajen cikin awa daya daga hindi zuwa misra na kasa a kan teku amma yake tafiya sai da yazo yace da mun ba ala da zai ce na zo ziyara ce daga yana ce daga india da ana ka sallar asiri ce a gida na yi ci da ma na gamu ko kun yadda da dama ya ci dama ya mun yadda ya ita na zanen ziyara ne mata baraki kuma ka bayan ɗari da naji daga wani ne ke da wannan karama ya taso daga hindiya ya hau kan teku yana tafiya amma kuma har yanzu wannan wilayan da wannan karama bai ruɗe shi ba akan cewa ba su ɗari ba ya zuciya ba shi ɗari akan cewa ba su ɗari ba ya zuciya ba shi ɗari balle kai ba wilayan balle karama a harkan toma ya muka ya zama kwa rigirgi harkan abinci kenan ma'ana nake nufi ba kula na fama da na aho amma kuma ka cika ganin ɗariƙa ta maka aiki ai kai bakarar lokaci ne ai wahala ne ina to waliyan ma kaji masu karan ma ɗariƙa suka karɓa wannan karaman gorin da ya shi ba kuma ɗariƙa ma ba ma ba ma fata janiya ba dan ƙari wani lokaci ana fira za ka tambashi man bin kawama din rajalanu wai ake a gane wali ya zama na Allah sosai sosai ya ni alaman shi a wajen sai ce ai wali na Allah ya zama wani Allah sosai idan yi mutu ishara za ka tutsa koya ya narke da tutsa koya koma haske da cikin wancan dutsen ka ce shi ka mishi haka ka nuna shi da ya tsaya haka ina nuna wa a gaban dutsen kodin tashi koya narke koya koma haske kawai kuma haske kawai haske kamar hasken farin wata ba hasken rana ba yanzu daga ranar tsara koma matsayi da dutse ba kullum wajen na haske ne kawai yana ka ce ya mai da shi da ke da sannan ita to koma inda yake ko ma inda kake da sannan ya koma wani mutum ya ƙara ce mishi wai ya ya wali zai gano shi ya ci wali ne ya an Allah zai gano shi shi Allah ne ita yana Allah yin sai gano shi Allah ne a musu a gaba shi akwai abinci kayan marmari akwai kamar lemu apple ayaba abarba da an babba shi haka lokacin na gaban shi da ta in mutum na so gane shi Allah ne in yi maka mu wani ishara kuna zai ce shi ko ne tsalle sai ko kai na tsalle da ko ne gaban ko ko zaka lemu na tsalle na lemu na fofoti ayaba na fofoti abarba na fofoti apple na na fofoti na tsalle tsalle shi Muhammad bin Qawamuddin radiyallahu anhu da shi ma ga yi ya kuma karamar shi wata jami'a in ya ce zai a ya wuce hankali ya wuce ilimi sai da imani wata rana shi mamar bin kawama biyar da an suna tafiya za su je tafiya da shi da muridai da yawa a bayan shi sai zo wani makabarta zai wuce sai aka ja fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sai ya ce lafiya sai ce wani yaro ne a makabartan nan na wurinsu shi ne sai gani yake ce mu ya ce a cikin jama'an nan naka da suke bayan ka akwai wasu mutane guda biyu masu gidana ne su ne suka kashe ni su zalunci da wane da wane su ne suka kashe ni su zalunci da ce mu rigar na ayi su goce yake ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da da ta mai ci ta ya da abin da ya faɗa kuma a cikin su kuma akwai mutanen kuma kuma na san aikin bawon da ya zani su kuma da iyayen yaro kuma suna ta bada haƙuri daga baya da san da aka yi dan ƙari shi muhammad bin kawa madiyar zalanuhun ya ce wata rana yana zaune a ɗakin shi daga sai na haddiru alaihi salatu wasalam sai na halin sai ya ja shi a bacci yana bacci a ɗakin shi cikin na zai ja shi zai ja shi ba zan ko ina ba ba za mu ko ina ba sai madina garin annabi muhammad sallama suka je raula ya je shabbaki ya ziyara da ya ziyara ga annabi ga sabbai a wajen ga sai na haliru ga sai na iliyasu aka ce kawai ne lokacin daga baya sai za a yi sallah sai annabi ya ce to kai muhammad bin kawama dini wuce gaba da sallah in ce rasulullah na wuce ce aika wuce a wannan shi nisa a gane alaman kai ne mutanen da kai ne kai ne waliyin da mutanen zamaninka za su bi ka shi ba da sallah duk waliyin suka bi shi a baya duk waliyin da ke wajen suka bi shi a lokacin suka bi shi sallah waliyin da ke wajen suka bi shi sallah don a gane alaman shi ne waliyin da za a bi shi a wannan zamanin gaba daya shi muhammad bin qawamad din zalanhu an ce wata rana an je gonan shi ana aiki ta ana fitar da irin irin wuriyan wuriyan waɗanda na ke cewa maraban gonan shi maraban gonan shi da wancan gonakin da take ce mata eh ana fitar da wuriyan da yake ana fitar da wuriyan marafa tsakanin wani uwa ta gaba da yamma ko da arewa marafa shi da gonakin da ke gaban shi ko ana fitar da wuriya sai hadiri ya taso hadiri ko rige rige tsawa rukukukukukuku za a yi ruwa kuma ruwan yanzu kuma zai hana aikin kuma ga shi gida ma ruwa gida ma da nisa suka ce ya shuka shi za a yi ruwa ce ai ruwa dai ba a hana Allah ruwan shi ba amma ma ruwan ya zo ta gona a hadari ruwa ke ce ruwa na fuka tun daga kasan da kamar daga nesa daga nesa haka saboda za a faɗi ƙarin zuwa ruwa haka daga nesa yana zuwa yana zuwa yana zuwa yana zuwa ina za ta yi wajen gonan ta ce kai zai ta ce ruwa ko ta ce kai na ɓarin hannun dama kewaya ta nan kafin hana ko kewaya ta nan ya lemu da gonan mu suka ce wallahi kawai suna kallo ana ban fannin gefe wancan gonakin duk ko ina da ana ta ruwa gabatin ku da arewa amma gonar su gashi lafiya lo har ta rana fatsar ma su su ko har da ma bi kare ranan ba gara su muhammadu ibn qawamuddin rijalamu kenan na kuma shugaban waliyan eh sai shi yana shi yaya eh a gana shi zai da sa imani amma ya wuce hankali ya wuce ilimi in ka sa ilimi to ba a gane komai ba a jiya na taɓa zuwa yana bacci ana tafiya da mutane aka tafi aka bar shi a shi gabi a ɗan kama shi da ya kwanta ya bacci sai watsake da farka ga dukkan watsaye ta ka ɗaya biyu uku ikinan ya cin musu ta ka ɗaya biyu uku ya cin musu rigirigi in wa'annan manyan waliyan da nake kamo sunayensu muke faɗin karamoninsu idan a ƙara sanin darajarsu ne a ƙara gane martabansu da karamoninsu domin wani bai san darajojin waliyan ba yasa yake wasa da su wasu ba san karamin waliyan ba shi da suke wasa da su amma wani gaskiya inda san darajar waliyan ba yanda za a yi ya inkari a kansu balle ce zai soke su da yawa a cikin waliyai in aka ɗin karaman wani daga ciki ma to sai zamanto ya keta hankalin mai kaifin hankali ya ci ilimin mai zurfin ilimi sai da yana cewa da Allah ka jifa ka auna da hankalinka mana ka duba mana ka sa hankali ka gane ka auna ha gani anya kaza zai faru ya za yi kaza kaza kaza da kaza ya yi idan sa hankali na ba san waliye ba a sa ilimi ba a san wani ba sai imani kawai kuma abin da suka yi gaba ɗaya na karamomin yana cikin ilimin kuma yana cikin hankalin shi ne bi ilimin shi bai kai ba kuma hankalin shi bai kai ba to da ya gane sai bar imani kai daga bakwai ya ce inna allaha ala kulli shay'in qadir kawai da ya huta ne da Allah bai fara kan dukkan komai sai ya huta ya zamanto ya rabauta da wa'innan waliyan a duniya kuma ya rabauta da su a lahira in ko ba haka ba in ba a isa ba kuma shi kenan sai in kari ya faru in kun kari ya faru ana kiyaye mu da bikin gaskiya zai bata Allah kiyaye mu da bata Allah ya bar mu da soyayyen waliyai Allah bar mu da soyayyen sharifai Allah bar mu da soyayyen sahabbai Allah bar mu da soyayyen matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah bar mu da soyayyen dukkan ahalin layi gaba daya Allah bar mu shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi jin ƙara wali ɗaya ko biyu sai mai addu'a ko kuma ƙari ke nashin dai muna kan shiyarwa ne ne shi muhammad ibn kawamuddin shi ma wani rigirigi ne fa rigirigi shi ma wani ya taɓa wajen shi ziyara ne da shi na so ya kuna mota karama guda ɗaya wanda zan gane kai wali ne sosai ya ce to karama ɗaya zama koyi muku ya ce amma ka natsu da kyau kakka ruɗe kuma kada ka shiga ruɗani ta ce yanzu nan zan mutu a gabanka yanzu nan zan mutu a gabanka kuma na mutu ku yi mun wanka ku yi mun zalla ko na kabatan da kuke so ku ku binne ni kuma ku binne din ka da ayi kabari an kanwa rijiya za a haka in an sani a ciki a zuba duwatsu a daddanne ni kuma bayan wata biyar insha Allah zan fito zan tashi a gaban ku rigirigi nan take faɗa gaban shi ya mutu aka yi mishi wanka kamar yadda ya ce aka yi sallah aka haɗa rijiya maimakon kabari aka ba shi ya fi aka duba kan kura da maramarai aka daddanne aka ciki aka rufe kuma aka sa masu gadi dare da rana na rana ba bacci ba ko waje na dare su ma ba bacci ba ko waje suna gadin wajen a wajen wata biyar wata biyar ta yi sai shi bai fito ba amma ta taru bai fito ba gozo bai fito ba sai bayan kwana ashirin wata biyar da kwana ashirin da ko kasa ta bude kawai ya fito wani fiye shi lau da kayan shi komai da komai a su aida ka ce wata biyar su ƙwarar kuwa ai kai ne a zuciyar kai ninya ka ce in har na fito a wani ranar za ka ba ni kyauta a tuba zan gidan kyautan ka ne a ni zan gidan Allah ne dalilin gidan sa da ƙara kwana ashirin ɗin ka ce za ka ba ni wani kuɗi me zan gidan kuɗin ka kuɗin banza kuɗin wafi me zan gidan kuɗin ka ya ce me tafiya na mutu kun gani wata biyar da kwana ashirin to kuma abu kaza ya faru a anguwa kaza kaza ya faru a anguwa kaza kaza ya faru a anguwa kaza waje kaza kaza ya faru waje kaza kaza ya faru waje kaza wani ya mutu waje kaza wani ta mutu waje kaza an haihuwa an samu ranar waje kaza an yi suna zilo sakowa gaba daya aka dinga kabbara ana ta kabbara ana ta kabbara da ke hukunci ba kuna so a ruwa yanzu ka ce suna su aka ruwa sha na sa ɗauke sha ɗauke aka ɗauke ɗan hukunci so ibn karama shi muhammad bin kawamuddin jirgi da shi ɗin nan tare da wani karama na shi karama sun sha bakwai wata yana cikin karatu yana karatu ana bada karatu ga ya akwai ya miƙa wuyan shi haka haka ya miƙa wuya haka ya shi lafiya kaga sai ayi shi jilani ne ke bagada da iraki shi ne suka dami hazihi ala rabbi kullu waliyyin lillah wannan kafan nan nawa ta sake wuya kowane wali ina ne ma na miƙa wuya na na fi ma ga wuya na a take nima ga wuya na a taka ya ce nima na bi nima na bi nima na bi ya kaji wannan fa ya sallama mu shehu jilani kaji kuma abin da yi kaji kuma karamin da yi ya kuma kudu bula makatun yana mara tijjani ko balamin tsari jirgi ne lokacin da yake saurayi kamar ya fara ba da karatu shirin shi ya ce duk abin da gina bacci ya shiru kada gaya mu kowa ko ka gina bacci kada gaya mu kowa ran nan shi ɗan shi mutumin sham ne syria sai ya kira mu shirin nashi yan farki ya ga kaza kaza ce ka shiru dai ka gaya mu kowa ka bari sai ran da barzan ka yi isa za a baka izini shi ne ranar ko a bayyane ba a bacci ba a bayyane ba a bacci ba haraja yawman li ziyarta ummihi haraja yawman li ziyarta ummihi fa sami a sautar min jatin sama'i fara fara a sau fa idan nurun ka annahu sulsulatu wata dahilin ba su hafi ba'adin faltafata ala zarihi hatta a halsa bi barbiha fishi فحضر شيخ فقال الآن تك... الآن تكلم ثم ب... ثم سار بعد ذلك رأسا وبعد سبيته وبعد سيته وأزم أمره ramin ya fito zai ziyara ido da mahaifiyar shi sai ke sama haka wasu gona sai kofa kuma ta bude wani haske ya sauko kamar sarka a da sarki haske na zubowa yana zubowa a bayyana ba bacci ba da dai ya ziyarar mahaifiyar nashi ko kuma ga mahaifiyar shi a yi gama wannan shehun nashi to yana an baka izini ka fara wa'azi yanzu an fara an baka izini ka fara wa'azi ka kira mutane zuwa ga Allah to kaji waliyai masu ba su fara ba da karatu sai an ba su izini daga halalan zatin Allah shi ga wanda ya karatun ba ma wanda ba shi izinin ma sai a dawon tsiya ba shi ne zai ce ka abu waliye shi ne zai ce ka yi ɗari wasu bayi shi ma farfir kawama din ya ce wa izzatul ma'abudi laqad uditu halan law kuntu li bagadada kuni makana marakish au akasuhu lakana zalika yace wallahi an bani wani martaba da zan ce ma kasan iraki gaba daya magadada in ce ta koma maraki can kasan morocco in ce bagadada ta koma morocco in ce morocco ta koma bagadada wallahi da ya ya fa ba ba mutanen ba kasan kasan gaba daya kasan iraki ta tuku gaba daya ta zo ta koma maroko maroko ta koma bagadada wallahi da an yi haka saka mana da shibran ke cewa laqad udidu kun fa yakun la gani qad hasani bil ilm wa tasrif in qultu kun yakun bila tasrif yace an ba ni wani hususiya na sarar kun fa yakun in sa ka ai kasance sai kasance wanda bai san tijjaniya sosai ba kuma samun da ya zai kaji kaji shi wadansu an ba su zurin kun fayi kunu an ba su zurin to ga cewa muhammad bin kawwa madina ma na abin da ya faɗa kuma sai da ya rantsa wa izatulun ma'abudi na rantsa da kyan ubangijin da ake bauta ma na gani lokutun mu baga dada da na ce mu baga dada kuni makanin maraki ki kasa ki koma wajen garin maraki wanda kasan maroko kenan sai ka wuce maraki kenan za ka je fas to daga nan sai wali na hamsin da uku abu abdullahi shi muhammad bin abubakar bin hussein bin abdullahi azukari arrakabi al-ma'arufu ibn al-haddab radiyallahu anhu daga nan sai wali na hamsin da shida shi muhammad bin abdurrahman bin al-ustaz al-azam al-ma'arufu bin agaibar girgi sai wali na hamsin da biyar shi muhammad abu abdullahi bin abdullahi bin ali alharmalu alyamani rijalana wa annahu kana yaqra'u al-jinna yaqra'u al-jinni wa qad ama fi hayya umri sai shi malami ne shehi ne na aljanna shehin aljannu ne shi sai wani na hamsin da shi da shi muhammad bin abdullahi bin ustaz azam a shahir bin naƙiɗi shi muhammad bin naƙiɗi a hadu a kafir ulama'i wa sadatul auliya wannan karama ta fi an na uhutahu fadimatu kana ma'aha bakaratu kaga saba halwali ne mu tsaya nan dai ko mu tsaya nan alakai mu tunda dai karamin na da yawa na hamsin da shida muka ce ko zan tashi wali na hamsin da shida alakai mu sun ji shi muhammad bin abdullah bin ustaz al-azam almajirinku musulman idris kuzba zaria assalamu alaikum لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا